Babi na biyar Macen kirki Sakin layi na ɗaya da biyu Tambaya A. Wane irin aiki ne Ruth take yi? Ba. Menene Ruth ta koya game da dokar da Allah ya ba bayinsa? Ruth ta sunkuya a gaban tarin sha'ir da ta yi ƙala tun da safe. Yanzu rana ta faɗi a filayen da ke Baitalami, kuma mutane da yawa sun soma tafiya gida. Babu shakka, Ruth ta gaji tikis domin tun safe take aiki. Duk da haka, ta ci gaba da buga sha'ir ɗin don ta tattara amfanin. Ko da yake aikin yana da wuya, amma ta yi dace. Shin yanayin Ruth ya soma canjawa ne? Kamar yadda muka tattauna a talafin da ya gabata, ta ki rabuwa da surukarta Na'omi, kuma ta yi alkawari cewa za ta kasance tare da ita kuma za ta bauta wa Allahnta Jehova. Waɗannan gauraye biyu da suke makoki sun taho tare daga ƙasar Moab zuwa Baitalami. Ba da dadewa ba sai Ruth ‘yar Moab ta samu labari cewa Jehova ya kafa wata doka mai kyau sosai. Wannan dokar ta shafi talakawa da ke Isra'ila da kuma baki. Bugu da ƙari, ta lura cewa wasu bayan Jehova da suke bin wannan dokar suna nunawa ta halinsu cewa suna son dokar kuma hakan ya ƙarfafa ta sosai. Sakin layi na uku da hudu Tambaya A. Ta yaya Boaz ya ƙarfafa Ruth? Ba. Ta yaya misalin Ruth zai iya taimaka mana a wannan duniyar da tattalin arziki yake taɓarɓarewa? Akwai wani mutum da ke son wannan dokar sosai, sunansa Boaz kuma shi dattijo ne mai arziki sosai. Ya lura da Ruth, shi yasa ya kyale ta ta yi ƙala a gonarsa. Babu shakka, ta yi murna sa'a da ya yaba mata don ta kula da Na'omi, kuma ta nemi mafaka a ƙarƙashin fuka-fukan Allah na gaskiya wato Jehova.
Ruth Sura biyu, aya goma sha ɗaya zuwa goma sha hudu. Sai Bowas ya amsa ya ce, An faɗa mini irin ƙauna da kirkin da kika yi wa mamar mijinki tun mutuwar mijinki. Ina sane da yadda kika bar iyayenki, da ƙasarki, da yadda kika zo wurin mutanen da baki taɓa saninsu ba a da. bari yawe ya baki lada saboda abin da kika yi bari ubangiji allahn isra'ila wanda kika zo wurinsa neman mafaka ya baki cikakken lada sai rut ta ce mai girma bari in yi ta samun farin jini a gabanka ka yi wa baiwarka magana mai ƙarfafa zuciya ko da yake ban kai ɗaya daga cikin bayanka daraja ba da lokacin cin abinci ya yi sai bowa sai cewa rut zo ki ci abinci ki ringa soma burodinki a cikin ruwan tsami daga ‘ya'yan inabi, sai ta zauna kusa da masu girbin. Bowas ko ya miƙa mata gasasshen hatsi, ta ci ta koshi har ta rage saura.
Duk da haka, Ruth ta yi tunani a kan yadda rayuwarta za ta kasance nan gaba. Da yake ita talaka ce da ba kuwa kuma ba ta da miji da ‘ya'ya, ta yaya za ta rika biyan bukatunta da na Na'omi? Shin da kala ne kawai za ta rika yin hakan? Kuma wane ne zai kula da ita sa'a da ta sufa? Ba abin mamaki ba ne idan ta yi irin wannan tunanin. Da yake tattalin arziki yana daɗa taɓarɓarewa a yau, mutane da yawa suna irin waɗannan tambayoyin. Yayin da muka koya yadda ban gasken Ruth ta taimaka mata ta jimre da waɗannan kalobalen, za mu bukaci yin koyi da ban gaskerta. Mecece iyali? Saki layi na biyar da shida.
Tambaya A. Shin Ruth ta yi nasara kuwa a rana ta farko da ta yi ƙala? Ka bayyana. Ba. Menene Na'omi ta yi sa'a da ta ga surukarta? Bayan Ruth ta gama buga hasin, sai ta lura cewa ta sami wajen efa guda na sha'ir. Watakila nauyin ya kai kilo sha hudu. Mai yiwuwa ta zuba hasin cikin kyalle sai ta ɗaura shi a kai kuma ta nufi baitala mai sa'a da gare ya yi duhu. Na'omi ta yi farin cikin ganin Ruth, kuma watakila ta yi mamakin ganinta da sha'ar mai yawa haka. Ruth ta dawo gida da sauran abincin da Boaz ya ba yan kwadagonsa, sai ita da Na'omi suka ci abincin tare. Na'omi ta tambaye ta, A ina kika yi kala yau? A ina kika yi aiki? albarka gare shi wanda ya lura da ke. Ruth Sura biyu aya sha tara Na'omi tana lura sosai, ta san cewa Ruth ba za ta iya yin kalar dukan wannan hasin mai nauyi ba, tabbas wani ya taimake ta. Sakin layin na bakwai da takwas tambaya, A. Wane ne Na'omi take ganin ya sa aka yi musu alheri kuma me ya sa? Ba, ta yaya Ruth ta nuna cewa tana da aminci da kuma kauna ga surukarta? Sai Ruth da Na'omi suka soma tattauna yadda Boaz yake da kirki. Abin da suka tattauna ya motsa Na'omi sosai har ta ce, Ubangiji wanda baya bar nuna alherinsa ga masu rai duka da matatu shi albarkace shi. Ruth Sura biyu aya ashirin Ta fahimci cewa Jehova ne ya sa Boaz ya nuna musu alheri. Jehova yana son ya rika nuna alheri kuma ya ce zai albarkaci bayinsa da suka yi hakan. Karin bayani Kamar yadda Na'omi ta ce, Jehova yana nuna alheri ga masu rai da marasa rai. Na'omi ta yi rashin mijinta da ’ya'yanta, Ruth kuma ta yi rashin mijinta. Babu shakka, Na'omi tana ƙaunar mijinta da ’ya'yanta, kuma Ruth tana ƙaunar mijinta wanda shi ne ɗan Na'omi. Duk alherin da aka yi wa waɗannan matan kamar ana yi wa mazajensu ne, domin tabbas da a ce suna da rai da za su kula da matan.
Misalai Sura goma sha tara, aya goma sha bakwai. Me yi wa masu talaka kirki, kamar ya ba wa Yahweh rance ne, Yahweh kuwa zai saka masa.
Na'omi ta gaya wa Ruth cewa ta amince da tayin da Boaz ya yi mata, wani tayi kenan? Ya ce ta rika yin kala tare da mata da suke masa kwadago a gonarsa don kada masu girbin su kwaɓe ta. Ruth ta bi wannan shawarar, ta kuma ci gaba da zama tare da surukarta. Waɗannan kalaman sun nuna cewa tana da kauna da kuma aminci. Ya kamata misalin Ruth ya motsa mu mu tambayi kanmu ko muna daraja gamin da ke iyalinmu. kuma muna taimakawa ’yan uwanmu da suke bukatar taimako. Idan muka nuna irin waɗannan halayen, Jehova ba zai manta da mu ba. Sakin layi na tara tambaya, Menene misalin Ruth da Na'omi ya koya mana game da iyali? Shin ya isa a kira Na'omi da Ruth iyali? Wasu sun ce iyali ta kunshi miji da mata da yara da kaka da dai sauransu. Amma misalin Na'omi da Ruth ya nuna mana cewa idan iyali ta ragu saboda wata matsala ko kuma bala'i, waɗanda suka rage za su iya haɗa kai su kasance da kauna da kuma aminci. Shin kana daraja iyalinka? Yesu ya tunatar mana cewa ikkilisiyar Kirista za ta iya zama kamar iyali a gare mu. Yana cikin waɗanda suke da iko su fanshe mu. Sakin layi na goma tambaya, A wace hanya ce Na'omi take son ta taimaka wa Ruth? Ruth ta ci gaba da yin ƙala a gonar Boaz daga lokacin girbin sha'ir a watan Afrilu zuwa lokacin girbin alkama a watan Yuli. Sa'a da makonnin suke shigewa, mai yiwuwa Na'omi ta yi tunanin akan wani abin da za ta iya yi wa surukarta. A lokacin da suke Moab, Na'omi ta san cewa ba za ta iya taya Ruth neman miji ba, amma yanzu ta canja ra'ayinta, sai ta gaya wa Ruth cewa, Diyata, ba sai in nemi miki hutawa ba. Ruth Sura uku aya ɗaya Al'adarsu a da ta kyale iyaye su nemi wa ‘ya'yansu miji ko mata, kuma har ila Ruth ta zama kamar ‘ya a wurin Na'omi. Tana so ta samo wa Ruth wurin hutawa. Menene hakan yake nufi? yana nufin irin kariya da mutum yake samu idan yana da wurin kwana da kuma miji, amma menene Na'omi za ta iya yi? Sakin layi na sha ɗaya da sha biyu tambaya, A. Menene Na'omi take nufi sa'ad da ta ce Boaz yana da iko ya yi fansa domin su? Ba. Shin Ruth ta yi biyaya ga shawarar da surukarta ta bata kuwa? Ka bayyana. A lokaci na farko da Ruth ta yi magana game da Boaz, Na'omi ta ce, Mutumin nan danginmu ne na kusa, ɗaya daga cikin waɗanda suke da iko su yi fansa dominmu. Ruth Sura biyu aya ashirin Menene haka yake nufi? A dokar da Jehova ya ba Isra'ilawa, ya yi tanaɗe don iyalan da suka talauce ko kuma suke shan wahala sanadin rasuwa. Idan mace ta zama gwauruwa kuma ba ta da yara, tana baƙin ciki sosai domin za a manta da sunan mai gidanta. Amma dokar Allah ta kyale ɗan uwan mamacin ya auri gwauruwar domin ta haifi ɗa da zai gaji sunan mamacin kuma ya kula da gadonsa. Karin bayani Ɗan uwan mamacin ne yake da iko ya auri matar, amma idan ya ki sai wani danginsa na kusa ya aure ta, hakan ma ake yi da gadonsa. Na'omi ta gaya wa Ruth shirin da take yi, ka yi tunanin yadda Ruth take gwagwale idanunta don mamaki yayin da surukarta take magana. Ruth ba ta saba da doka da kuma al'adun Isra'ilawa ba tukun, duk da haka ta yi ladabi sosai ga Na'omi kuma ta saurare ta. Mutane da yawa ba za su yarda su yi abin da Na'omi ta ce Ruth ta yi ba, me yasa? Domin hakan zai iya kunyatar ko kuma ya kaskantar da su. Ruth ta ce, Dukkan abin da kika faɗi sai in yi. Ruth Sura uku aya biyar Sakin layi na sha uku tambaya, Wani darasi ne za mu iya koya daga yadda Ruth ta bi shawarar tsohuwa? Ta kuma duba ayuba Sura sha biyu aya sha biyu. A wasu lokatai yana wa matasa wuya ainihin su bi shawarar wani da ya girme su. Yana da sauki matasa su ji cewa waɗanda suka manyanta ba su fahimci kalubale da kuma matsalolin da suke fuskanta ba. Misalin Ruth ya tuna mana cewa idan muka bi shawarar waɗanda suka girme mu kuma suke ƙaunar mu, za mu samu sakamako mai kyau.
Zabura ta saba'in da ɗaya, aya goma sha bakwai da goma sha takwas. Ya Allah, tun ina ƙarami ka koya mani ayyukanka na ban mamaki. har wa yau kuma ina shelarsu, ko a sufata da furfurata, kada ka rabu da ni, ya Allah, har sai na yi shelar ikonka ga tsara masu zuwa.
Amma wace shawara ce Na'omi ta ba Ruth, kuma shin an albarkaci Ruth kuwa don ta bi shawarar? Ruth a masussuka Saki layi na sha hudu tambaya, Mecece masussuka kuma yaya ake yin sheka a da? Ruth ta nufi masussuka da yammar. Masussuka wuri ne da manoma suke buga da kuma yin shekar amfanin gonarsu. Ana yawan zaɓen sauni inda iska ke hurawa sosai da rana da kuma yamma. ‘Yan kwadago suna yin amfani da shebur mai yasu ko kuma shebur don ɗaga amfanin gonar sama, sai iska ta hura ƙaiƙayin ko buntun kuma hasin ya faɗo kasa. Sakin layi na sha biyar da sha shida.
tambaya, A. Ka kwatanta abin da ya faru bayan Boaz ya kammala aiki da yamma. Ba. Yaya Boaz ya lura cewa Ruth tana kwance a kafafunsa? Ruth ta mai da hankali sosai yayin da ‘yan kwadagon suke kammala aikinsu da yamma. Boaz ya lura yadda ake sheƙan hasinsa har ya yi yawan gaske. Bayan ya ci abinci, sai ya nemi wuri kusa da inda aka tattara hasin ya kwanta. Hakan gama gari ne a da. watakila don kada barayi su saci amfanin gonar. Ruth ta hangi buwa sa'an da ya kwanta da daddaren, lokaci ya yi da za ta yi abin da Na'omi ta ce. Ruth ta soma masowa kusa yayin da gabanta na faduwa, ta lura cewa mutumin yana sheka barci, sai ta nufi kafafunsa ta kware rigansa kuma ta kwanta. Sai ta jira, kuma babu shakka a ganinta lokaci baya guduwa. amma can da sakar dare sai Bowas ya juya, watakila domin tsanyi ya shiga jikinsa, sai ya miƙe don ya rufe kafafunsa, amma ya lura cewa akwai mutum a wurin. Ayar ta ce, sai ya ga mace tana kwance wajen kafafunsa. Ruth Sura uku aya takwas Saki layi na sha bakwai tambaya, Shin abin da Ruth ta yi ya dace kuwa? Ka bayyana. sai Boaz ya ce, Wace ce ke? Watakila Ruth ta ansa cike da tsoro, Ni ce Ruth baiwarka, ka buɗe mayafinka bisa baiwarka, gama kai dangi ne na kusa. Ruth Sura uku aya tara Wasu mutane a yau sun ce abin da Ruth ta yi bai dace ba, amma akwai abubuwa biyu da ba su fahimta ba. Na farko, Ruth ta bi al'adar zamanin da ne, wadda an daina bi yanzu. saboda haka bai dace a gwada abin da ta yi da abin da ke faruwa a zamaninmu da ake yawan lalata ba. Na biyu kuma, matakin da Boas ya ɗauka ya nuna cewa Ruth ba ta wuce gona da iri ba. Sakin layi na sha takwas tambaya, Ta yaya Boas ya karfafa Ruth, kuma waɗanne alheri biyu da ta nuna ne suka rasa zuciyarsa? Boas ya yi magana, kuma babu shakka yadda ya yi magana a hankali ya karfafa Ruth. Ya ce, Ubangiji ya albarkace ki ya ɗiyata, wannan alheri na ƙarshe da kika nuna ya fi na fari, da shike baki mai da hankali ga samari ko masu arziki ko masu talauci ba. Ruth Sura uku aya goma Na fari da Boaz ya ambata yana nufin aminci da kuma kaunar da Ruth ta nuna sa'ad da ta bi Na'omi zuwa ƙasar Isra'ila kuma ta kula da ita. Na ƙarshe kuma da ya ambata yana nufin yadda Ruth ta yarda ta auri dattijo. Boaz ya lura cewa tun da Ruth matashiya ce, za ta iya nemi ta auri saurayi ko da shi mawadaci ne ko a'a, amma ta so ta yi alheri ga Na'omi da kuma mai gidanta da ya rasu. Ta yaya? Tana son sunan mamacin ya ci gaba da wanzuwa a ƙasarsu. shi ya sa rashin son kai da Ruth ta nuna ya rasa zuciyar Boaz sosai. Sakin laye na sha tara da ashirin tambaya, A. Me ya sa Boaz bai auri Ruth nan da nan ba? Ba. Ta yaya Boaz ya nuna alheri da kuma fahimi ga Ruth? Boaz ya daɗa ce mata, Yanzu ɗiyata, kada ki ji tsoro, dukan abin da kika faɗi na yi miki. gama dukan mazaunan gari sun sani macen kirki ce ke. Ruth Sura uku aya sha ɗaya Ya yi farin ciki domin zai auri Ruth, mai yiwuwa bai yi mamaki ba sa'ad aka ce shi yake da iko ya fanshe ta. Amma Boaz mutum ne mai aminci kuma baya son ɗaukan mataki da kansa. Ya gaya wa Ruth cewa akwai wani dangin da ya fi shi kusa da mamacin, saboda haka zai fara ba shi damar zama mijinta. Boaz ya gaya mata ta kwanta har sai gari ya soma wayewa, sai ta koma gida ba tare da kowa ya sani ba, baya so ya ɓata sunanta da kuma nasa, tunda mutane za su iya zata cewa sun yi lalata. Sa'an nan Ruth ta kara kwantawa a kafafunsa, watakila hankalinta ya kwanta sosai don yadda ya ansa rokonta. Da duku-duku, Boaz ya cika mayafinta da sha'ir kuma ta nufi Baitalami.
Ruth Sura uku aya goma sha uku zuwa goma sha biyar. Yanzu dare ne, ki jira har gari ya waye, da safe zan tambaye shi ko zai cika hakkin dangi na kusa, in kuwa zai yi, to sai ya cika, idan ko baya so, na rantse miki da sunan yawe mai rai zan cika, ki kwanta a nan har wayewar gari. Sai Ruth ta kwanta kusa da ƙafafunsa har safiya amma ta tashi tun hasken wayewar gari bai isa a gane fuskar mutum ba, ta kama hanya. Ta yi hakan ne domin Boaz baya son mutane su san cewa mace ta zo wurin bugun hatsi. Sai Boaz ya ce mata, Ki kawo gelanki ki shimfiɗa a nan, ta kuwa shimfiɗa, sai ya ɗiba mudu ashirin na hatsin bale ya zuba mata, sa'an nan ya aza mata sai ta koma cikin gari.
Sake layi na ashirin da ɗaya tambaya, Me ya sa aka san Ruth a matsayin macen kirki, kuma ta yaya za mu bi misalinta? Boas ya ce kowa ya san cewa ita macen kirki ce, babu shakka hakan ya ratsa zuciyarta, wannan halinta mai kyau ne ya sa ta yarda ta bauta wa Jehova, ta nuna alheri da kuma halin kirki ga Na'omi da mutanenta. kuma ta koyi al'adar ƙasarsu. Idan muka yi koyi da bangasken Ruth, za mu so mu daraja mutane da kuma al'adarsu sosai, hakan kuma zai sa mu kasance da halin kirki. Ruth ta sami wurin hutawa Sakin layi na ashirin da biyu da ashirin da uku tambaya, A. Mecece ma'anar kyauta da Boas ya ba Ruth, ka kuma duba karin bayani. Ba. menene Na'omi ta gaya wa Ruth ta yi? Sa'ad da Ruth ta iso gida, sai Na'omi ta ce, Wace ce ya ɗiyata? Mai yiwuwa ta yi tambayar ce domin gari ya yi duhu, kuma kila tana so ta san ko har ila Ruth gwauruwa ce ko kuma wadda ke shirin aure. Nan da nan sai Ruth ta gaya wa surukarta dukkan abin da ya faru tsakaninta da Boaz, ta kuma ba ta kyautar sha'ir da Boaz ya ce a bata. Karin bayani Boaz ya ba Ruth mudu shida na sha'ir, amma ba a san nauyinsa ba. Mai yiwuwa hakan yana nufi cewa kamar yadda ake aiki kwanaki shida kuma a huta a ranar Asabarci, Ruth ma za ta huta yanzu a gidan mijinta bayan wahalar da ta sha. A wani ɓangare kuma, mai yiwuwa mudu shida na sha'ir ne Ruth za ta iya ɗauka. Naomi ta gaya wa Ruth ta zauna a gida maimakon zuwa yin kala. Ta ce wa Ruth, mutumin nan ba za shi huta ba sai ya gama zancen yau. Ruth Sura uku aya sha takwas Sakin layi na ashirin da hudu da ashirin da biyar tambaya, A. Ta yaya Boaz ya nuna cewa shi nagari ne kuma baya son kai? Ba. Ta yaya aka albarkace Ruth? Naomi ta san cewa abin da Boaz zai yi kenan, ya ji kofar birnin inda dattawa suke yawan zama. kuma ya jira har sa'a da wanda ya fi shi kusa da mamacin ya zo wucewa. Boss ya ba mutumin damar auren Ruth a gaban shaidu, amma mutumin ya ki yin hakan don wai hakan zai iya ɓata nasa gadon. Sai Boss ya furta a gaban shaidun cewa zai fanshi Ruth. Hakan yana nufin cewa zai tsayi filin mijin Na'omi, wato Elimelech, kuma zai auri Ruth matar Malon da ya rasu. Boaz ya faɗi cewa yin hakan zai rayar da sunan matacin tare da gadonsa, Boaz kuwa nagari ne kuma baya son kai. Boaz ya auri Ruth, bayan haka littafi mai tsarki ya ce, Ubangiji kuwa ya sa ta yi juna biyu ta haifi ɗa. Matan Baitalami sun albarkaci Na'omi kuma suka yaba wa Ruth don ta fi ‘ya'ya bakwai ga Na'omi. A sakamako, ɗan Ruth ya zama kakan kakanin sarki Dauda. Dauda kuma ya zama kakan kakanin Yesu Kiristi. Karin bayani Ruth tana ɗaya daga cikin mata biyar da aka ambata a littafi mai tsarki cewa su kakan kakanin Yesu ne, ɗaya daga ciki kuma Rahab ce, wadda ta haifi Boaz. Kamar Ruth, ita ba ba Isra'iliya ba ce. Sakin layi na ashirin da shida tambaya, Menene misalan Ruth da Na'omi suka tuna mana? An albarkace Ruth da kuma Na'omi wadda ta taimaka mata wajen rainon ɗan kamar nata. Misalin waɗannan mata biyu ya tuna mana cewa Jehova yana lura da waɗanda suke ƙokartawa don su yi wa iyalansu tanaɗi kuma su bauta masa tare da bayinsa. Yana sakawa amintatu da suke da halin kirki kamar Boaz da Na'omi da kuma Ruth. Tambayoyi don bimbini Ta yaya Ruth ta nuna aminci da kuma kauna ga Na'omi? Ta yaya Na'omi ta nuna aminci da kuma kauna ga Ruth? Me ya sa Jehova yake daraja bayinsa da suke yin koyi da Boaz, Na'omi da kuma Ruth a yau? Ta yaya za ka yi koyi da misalin Ruth?